idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake mana bayani dangane da watan ɗabi'un da ya kamata a samu malami da su ko mai karatu ko mai karantarwa ta fuskar mu'amalarsa da masu neman tattaunawa da shi wanda ya kiraya da suna zikiru sifati munazarati hadha al'alimi idha ihtaja ila al-munazara bayani akan siffar yadda ya kamata malami ya yi tattaunawa idan ya buƙatu zuwa ga tattaunawa. Za mu tashi daidai gaba ta arba'in da ɗaya inda yake cewa, wa anil hasani aidan, ƙala almu'minu yudari wala yumari, yanshuru hikmatallah fa in qubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Yace almu'minu, ka gani shi mu'mini yudari yana yin mudara yana wato yana zama da mutane zama na iya rayuwa cikin mutane wala yumari baya jayayya yanshiru hikmatallahi kokarin sa ya dinga yada abin da ke cikin alqur'ani da sunna na hikimomi fa in qubilat idan an karba hamidallah sai gode wa Allah wa in ruddat idan ma an ƙi karɓa hamidallah nan ma sai ya gode wa Allah wannan magana al'imamu abubakar ibn batta ya ruwaito ta a ciki abu abdullahi ibn batta ya ruwaito ta a cikin ibana haka ran shi kan shi malam al'ajuri ya sake kawo ta a cikin littafinsa a shari'a abin da yake nufi da almudara shine kamar yadda suke cewa abubuwa ne iri biyu akwai almudara akwai almudahana almudaratu ita ce bazlud duniya li salahid duniya wal akhirah mutum ya sarayar da duniya dan ya samu gyara duniya da lahirarsa da ta mutane wannan shine almudara to wannan abu ne abin yabawa ne ko kuma almudahana shine bazlul akhirah li maslahatid duniya mutum yayi wasa da lahirar shi saboda duniyarsa ko saboda duniyar wani to wannan abin zargi ne sauraka al'almudara suna cewa hiyar mujamalatu wal mulayanatu ita ce iya zama da mutane da yin sassauci wajen rayuwa da su al'imamul bukhari ya mata habbabi a cikin sahidinsa akwai babu mudaratin nisa'i babin iya zama da mata ya kawo na hadisi da annabi yake cewa mata an halicce su daga haƙarƙari lankwashashe cewa don za ka ba da su sai ka yi haƙuri ya kuma kawo wani a cikin kitabul adab shi kuma babu mudaratin nasi iya zama babu mudarati ma'an nasi saboda haka abinda ake nufi shine mutum ya zama mai saukin kai mai saukin hulɗa mai saukin mu'amala mai kawaici mai bayar da uzuri mai haƙuri kamar da cikin hadisin abin da Abu Dawud annabi yake cewa al-mu'minu ghirrun karim wal wal wal fajiru khifun la'in haka annabi yake cewa almu'min shi mu'mini ghirrun zaka ganshi kaman wani mara wayo shine girrun kaman wani sabon yanka ba wai dan bai da wayo ba dan saukin kansa har za a iya cutar da shi ko kuma ai masa wayo ko ai damfare shi ko a sa a mishi wani alaye shine girrun wanda kamar wato bai nuna ba karimun sannan kuma mai kauda kai ne mai haƙuri ne amma ba a so mutum ya zama ya bari kullum ana cutar da shi sai dai kar ya zama irin ɗayan siffan shi ne hibbu shi ne wato wanda yake marowaci mai musu mai jayayya mai mummunan hali shi ne hibbun la'imun la'im kamar a ce mutumin banza mara kirki mara daɗin sha'ani to mumini baya zama haka sababin a halin karantarwa ne ko a halin zamantakewa ko a aure ko a makwabtaka ko a kasuwanci ko a hulɗa da mutane ko a matsayinka na ɗalibi ko malami ko ma'aikaci ko direba kowane irin abu kake ana so mumini ya zama mai sauƙin hali mai yafiya mai sanin ya kamata mai hangen nesa wanda yake wato bai shiga cikin haƙƙin mutane in kuma wani abu ya haɗa shi da su bai zama wato mara sauƙin abin nan ko da an cutar da kai ayi ayi ta baka hakuri ka ki hakura ayi ayi da kai kake da wannan bai cikin sufufin mu'mini jama'a ka rantse da Allah cewa dole sai an yi tashin hankali ko dole sai alkali ne zai raba ko dole sai an je gun yan sanda duk wanda bai cikin halin mu'mini kamar da annabi yake fada almu'minu ghirrun karimun wal wal fajiru khibbun khibbun la'imun to shine anan yake fada mana irin wannan cewa mu'mini yana mudara ya to ya iya zama da mutane ya iya kawaici da haƙuri da kau da ido kuma baya musu da jayayya sai dai ya da hikima Allah an karɓa to in ba karɓa ba kuma shikenan yace warwaya an mu'adh ibn jabal annahu qala mu'adh yana cewa idza ahbabta akhan fala tumari wala tushari wala tumazih mu'adh yace idza ahbabta akhan idan kana kaunar wani dan uwanka a musulunci fala tumari to karka karka yadda ya zama kullum kuka zauna sai dai ku ta jayayya jayayya za ta bata zumunci da kauna da girmama junan da ke tsakaninku wala tushari kar kuma ka dinga wato abin nan ɗinsa wato atakin ɗinsa ce duk abin da ya faɗa sai ka ce ba haka ba wala tumazihu kar kuma ka dinga yawan zolayarsa kame da shi wani birin wasa duk wannan zai zubar da mutuncinka a idansa kuma zai muzanta mutuntakarku wa kala muhammadu ibn al-hussein shi malam ajuri ya ce wa inda al-hukama yi annal mira'a aksaruhu yughayyiru qulubal ikhwan malai masu hikima suna cewa shi jayayya da musu mafi yawan shi abin da yake yi jujjuya zakatan masoya wa yurifu tafarruqa ba'da al-ulfa kuma yana jawo rabuwar kai bayan an samu haduwa wal wahsha yana nisanta mutane da juna ba'da al-uns bayan da suna kusa da juna duk wanda yake hulɗa da mutane ya san wannan ko wani kwamiti ne na masallaci ko na wani kungiya in ya zama da kun zauna ba kwa iya mutunta juna da ra'ayoyin juna wajen tattaunawa to ba inda za ku ji za ku fara kin juna za ku fara gaba za ku fara abin nan kai ko mata ne da miji in ya zama kuna yawan sa'insa a faɗa ka faɗa a faɗa ki faɗa ka ce sai ka mayar ke ma ki ce sai kin mayar the next thing kawai za ku ga kun zama ba kwa fahimtar junanku kuma duk wani mutuncin da ke tsakanin junanku zai yi nisa girmamawa za ta yi nisa to balantana kuma musan addini wanda kafin ka an kara za a fara faɗan munanan kalmomi da hukunce-hukunce a kan juna ce ƙarya ne fasiki ne ɓatacce ne zindiki ne jahili ne bai san abin da yake ba san zuciya ne ba dan Allah yake ba duk wannan kalmomi ba su aiki ji ana faɗa ba duk wanda ka faɗa wa wannan kana jin zai ci gaba da ƙaunarka dole shi ma ya san abin da zai faɗa maka dole shi ma masoyin shi sa abin da za su faɗa maka kuma wannan ba haka annabi ya wazi ba jama'a mun sani ba haka annabi ya wazi mutane ne kawai shedan ya riga ya ya labbasa musu al'amara kuma suna ganin wai wannan daidai ne Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa ana bi umama ta annabi nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala abu umama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala mutane ba su taba bata su bar wata shiriya da Allah ya ba su ba da suna kan shiriya suka zo suka gushe daga kanta face sai kaga an musaya musu da musu da jayayya kuna kan sunna kuna bin sunna sai kuka fara kuka fara sanyi kuka fara kinta kuka fara yi mata tawili kuka fara kyamata election ko jayayya ta ta barki irin da yake za su ki ahlus sunna jayayya ta barki da ahlus sunna shekara 40 a Najeriya ba haka suke ba shekara 30 ba haka suke ba amma daga shekara 25 zuwa yanzu jin da ahlus sunna suka zama babu abin da muka kware akai kamar jayayya har mutane su dinga gayyata in an isa azu azu za a yi jayayya tun ana yin ta ido da ido haka kuma ana yin ta online live coverage da sauransu me yasa saboda an koma ba gaskiyar ake so a karanta a sani a yi aiki da ita ba kowa so yake a ce an san shi ya iya musu ya iya jayayya babu wanda isi zo ya tattauna da shi wannan shine damuwar mutane wannan magana tabbataccen hadisi ne al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Tirmidhi da Ibn Majah da isnadi tabbatacce fal mu'minul alimul aqil malam yace mu'mini malami mai hankali ya khafu ala dinihi min al-jadal wal mira ya kamata ya yana tsoratarwa addinin sa game da shiga jayayya da shiga musu kamar yadda ka san mai kuɗi yana jin tsoron duk abin da zai zuba kuɗin shi ba za su fito ba duk kasuwancin da ya san ya zuba kuɗin shi ba za su fito ba mai kuɗi ɗan kasuwa wanda ya san darajar dukiya ya san darajar nema ba ya zuba kuɗin shi a ciki ba haka ba ne to haka ya kamata mumini mai hankali mai ilimi ya san cewa babin jayayya da musu ba inda za ka zuba imaninka da iliminka ka fita lafiya ba ne ba wurin ba ne ka takarar ɗan da shi shi ta za mu gasu da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana jan hankali yana jan kunnen mutane akan cewa su guje ma musu da jayayya akwai hadisi mashuhuri wanda hadisi ne da al-Imam Abu Dawud da ya rawaito shi daga Abu Umamata Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana za'imun bi baitin fi rabdil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan na lamun cewa duk wanda ya bar musu koda akan gaskiyarsa ne ya kyale ya kiyin musu din to na lamun ce mishi da wani gida na musamman a farfajiya aljanna hadisi ne tabbatacce sayyidina Umar dan Khattab ya kasance yana yawan wato abin nan yana yawan tsoratar da mutane akan musu da jayayya addini haka dukkanin malamai zamu ga suna da irin wannan dabi'ar alal misali al-imamu al-imamu Malik ya shahara da kin musu da jayayya in ka yashi da musu sai cewa ni abin da nake na san abin da nake bana bukatar sai na yi musu da kai sannan tabbatar da gaskiya ta ko in tabbatar da ƙarya ka bana bukata ka je ka samu wani irin ka wanda yake kan shakka ku ta musu har yakan cewa ma almira'u yuqsil quluba wa yurithu daghaina musu yana busar da zuciya kuma ya gadarwa da mutane gaba da kiyayya tsakankanin su kamar yadda yake cikin jami'in bayanin ibnu fadli ina jin mun karanta a cikin jami'in bayanin ibnu fadli hakanan an samu ire-iren waɗannan maganganu daga malamai mabambanta wanda suka faɗi haka saboda haka jama'a mu kiyaye musu ba harkar kwarai bace fa in kala fama yasna'u fi ilmin qad ashkala alayhi to wani sai ya ce maka alga ta malam to ga wani karatu ban gane ba ina so kuma in tambaya kuma ne tambaya abin zai yi kama da jayayya nake nema ko musu yaya zan yi kila da sai a ce masa idza kana kadhalika wa arada an yastanbita ilma ma ashkala alayhi idan ya zama wato mutum yana da wani karatu da bai gane ba yana so ya gane shi ƙasa da ila alimin mimman ya alamu annahu yuridu bi ilmihi Allah sai ka nufaci wani malami wanda kake tsammanin cewa malami ne wanda yake nufata Allah da iliminsa mimman yartadi ilmuhu wa fahmuhu wa aqluhu wanda kai da da iliminsa da fahimtarsa da hankalinsa fa zakirhu ka je ka tattauna da shi muzakarata man yatlubul fa'ida tattaunawar mutumin da fa'ida yazo yi yazo nema ba musu yazo nema ba wa a'amilhu wa alimhu anna munazarati iyaka munazarata man yatlubu munazaratu man yatlubul haqa kauna mishi to Allah ta mallan nazo tattauna da kai ne saboda ina neman gaskiya walaysat munazarata mughalibin ba wai nazo ne dan mu yi jayayya in ci nasara akan ka ba summa alzim nafsa alzima nafsahu al-insafa sannan ka tirsasa wa kanka ka kai adalci fi munazarati wadhalika annahu wajibun alaihi an yuhibba sawaba munaziri wanda ake idan ana so abinda ake nufi da kai adalci shine ya zama kana kaunar gaskiyar da ke gun abokin tattaunawarka in yazo da gaskiya ka karba wa yakrahu khata'ahu kana kuma kyamar kuskurensa kare zama kuskuren shi kake so ka gani kai celebrating a'a ka nemi gaskiyar kuma ka rike ta kama yuhibbu zalika li nafsi kamar yadda kake so kama ka faɗi gaskiya kake kyamar kai kuskure to ka so a ce shi ma gaskiya yake faɗa kar ka so ya kuskure da yana min sifatil alimil mu'mini an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kamar daga cikin sifan mu'mini shine ka so wa dan uwanka abin da kake so kanka wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsi kuma ka kima dan uwanka mumini abin da kai kiwa kanka kamar da hadisi ya tabbatar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair wa yu'allimuhu aidan in kana muraduka fi munadharati an ukhti alhaqa wa takunu anta almusib wa yakunu ana muradi an tukhti alhaqa wa akunu ana almusib fa inna hadha haramun alaina fi'lu yace kuma ya nuna masa cewa idan manufarka game da wannan tattaunawar shine ni na kuskure gaskiya kai ka dace kai ka dace ni na kuskure ya zama ni ne na samu da galaba da nasara to wannan haramun ne akan mu yi ta ba ba addini bane ta anna hadha khulqun la yardahu Allahu minna don wannan ɗabi'ar wani hali ne da Allah bai so wa wajibun alaina an natuba min hada ka sai mu tuba domin ko yanzu tun kafin a fara musu din da mutun ya riga yayi rantsuwa da Allah cewa sai yayi maganin wani dole shine ke da gaskiya akan wannan ka'ida dama ake gina munazara yanzu haka babu wanda aka taɓa yi murazara a duk wanda ka taɓa ji an yi a shekarun nan wanda za ce da ƙarshe wane ya gane cewa yi abin da yake faɗi shine kuskure ya bi na ɗaya kowa za a tashi a gama ne kowa yana ganin shine da nasara shine da gaskiya ai ya ƙura ɗayan da shi da magoya bayan shi suna ta zagin wancan jahilin banza bataccen banza zindikin banza bai ma san abin da yake ba bai iya li'irabi ba haka ake tashi kaga ba ilimi ake hidima ba son zuciya ake wa hidima fa in qala fa kaifa natanazar in aka ce to ya ake tattaunawa kila lahu sai a ce mishi munasahatan ana tattauna ta hanyar nuna wa mutane abin alkhairi yi wa juna nasiha fa in qala fa kaifa almunasaha ya ya ne nasiha aqulu lahu sai in ce masa lamma kanat mas'alatun fina fima bainana duk sanda aka samu wata matsala wata matsala tsakankanin mutum biyu aqulu ana innaha halalu ni ina cewa kaza halas ne wa taqulu anta innaha haramu kai kuma kana cewa a'a haramun ne fa hukumuna jami'an an natakallama fiha kalama man yatlubu salama to abin da ya dace shine mu biyun mu yi magana maganan mutumin da ke neman tsira muradi an yanka shi fali ala lisanikal haqu ya zama manufata ina fatan a harshenka Allah ya nuna min gaskiya a harshenka fa asira ila qaulika sai na bizancanka aw yanka shi falaka ala lisanil haqq ko kuma gaskiya ta bayyana a bakina fa tasira ila qauli kai ma ka binawa mimma yuwafiqul kitaba was sunnata wal ijma wanda ya dace da alqur'ani da sunna da ijma'i wane ya ce cin naman doki halas ne wane ya ce haram ne wane ya ce sallar juma'a da hantsi sunna ne ya tabbata wane ya ce ba ta tabbata ba wane ya ce kaza hukuncin shi bid'a ne wane ya ce kaza hukuncin shi sunna ne to idan kuna so ku tattauna ta ilimi ya zama kowa ya yarda ya gamsu a cikin zuciyarsa ina fata idan abin tattauna wannan abokin tattaunawa ta shine da gaskiya Allah ya nuna mana gaskiyarsa kuma ina shayyada in bi shi ma ya zama a zuciyar shi akwai wannan tunanin kai zama kawai kowa tunanin shi zan je ne kace-kace da shi na nuna mai cewa shi jahili ne da tabbatar da mutane rashin iliminsa dole na wannan na riga na yanke hukunci cewa abin da nake faɗa shi ne gaskiya ko an ki ko an so wannan ko kai da kanka ne as an individual za ka yi bincike in ka riga ka yanke hukunci haka in ka ga gaskiya ba ka iya ɗaukanta balantana kuma kai da wani ma'ana ko kai ne za ka shiga cikin duniyar bincike amma ka riga kana da preset mind cewa na riga na gamsu haram ne kaza ko halas ne kaza ko bid'a ne kaza ko sunna ne kaza wallahi da wuya ka iya ganin abin da ya saba wannan zuciyarka ta karba da wuya balantana kuma a ce kai da wani ne shedan ba zai baka ba so da ka sai in ka sa wa zuciyarka wannan salama cewa kamar idan zaka tafi kasuwa zaka tafi ne da jarinka da kuɗinka cewa in naje siyayyan nan inda na ga ya fi sauƙi ya fi dacewa da abin da zan ci riba abin da in na kawo garinmu ko kasuwanmu ko shagona zan samu alfanu shi zan siyo ba kawai na riga na ce to yau ina je kasuwa dole wake kawai zan siyo daga bujungu sai ka je ka ga wake ranar ba kyau kuɗin shi ya yi yawa sai ka fasa ka siyo masara ko riɗi ko ka siyo gawayi ma duk abin da ka samu kuɗi ba shi za ka siyo ba amma za ka ce a ni na riga ni ɗan wake ne kawai na riga na yi ni wake kawai zan siyo shi ake so kawai a zariya za ka so abinda kana zikira gani ka so ka faɗi ne to haka ake so a cikin harkar ilimi ya zama ka riga ka fahimci wannan ka'ida shi sa ake so kullum mai bincike ya zama mutajarrid ya rabu da soye-soyen zuciyarsa abu kawai da kake nema talabul wusuli ila alhaqiqa kana so ka kai ga meye gaskiyar ilimi shi sa kamar yadda na sha faɗa mana jama'a a baya mun sha faɗa wannan abubuwa da dama da mutane suke tada jijiyar wuya akai in ka yi bincike na ilimi mai zurfi a kai ko da kana nan a kan ra'ayinka to za ka janta jijiyar wuya so za ka ga cewa ɗayan ra'ayin shi ma akwai malamai da suke goyon bayan shi suna da hujjoji akwai masana wanda baka yi saka ce ba masana ba ne a kai so da ka sai ka gan za ka yi magana za ka yi ta a natsi karka dinga cewa ƙarya ne duk wanda ya ce kaza jahili ne bai san abin da yake ba kuma akwai wanda kai ka tabbatar malamai ne sun faɗi wannan magana kuma lazimin sun faɗe ta bai mai da su jahili ba sauraka wannan shine ka'idar a tattaunawa yace dole ne ya zama kai da abokin tattaunawa ka kun shirya zaku an shi gaskiya idan kun ganta a al-Imam Shafi'i ya kasance yana faɗan irin wannan magana yana cewa idan zai tattaunawa da wanda dan uwansa abokin tattaunawa har addu'a yake Allah ka sa gaskiya ta bayyana a bakin abokin tattaunawa ta Allah kuma ka bani ikon bin wannan gaskiyar fa inna hadha fa in kana hadha muraduna min rajautu an nahamu da awaki ba hadhihi munazara yace to wannan neman fanmu to ina fatan zamu yaba ma abin da zai zo karshe zai zama abin yabo wan waffaqa lis-sawabi kuma Allah zai haddata da mu da gaskiya wala yakun lish-shaytani fi ma nahnu fihi nasibun shaytan ba zai samu rabo a cikin abin da muke ba wa min sifati hadha al-alim al-aqili idza aradahu fi majlis al-ilmi wal munazarati ba'd man ya'lamu annahu yuridu munazaratahu lil-jaddi wal mira'i wal mubalagha lan yasa'ahu munadaratu daga cikin siffan malami irin wannan da ya san ciwon kansa mai hankali mai mutunci wanda ilimi ya sa gaba ba hayaniya da tashin hankali ba shine idan ya zo na majalisun karatu ko majalisun wa'azi ko majalisun tattaunawa idan wani ya zo ya fara kokarin sai yayi jayayya da shi sai yayi musu da shi musu na jayayya da neman cin nasara akan juna in ya gane haka ba zai taɓa bashi dama su wannan tattaunawa ba idan majalisun shi ne ma sai sa a fita da shi inda imam malik yake sai ce a fita da wannan ba irin nan majalisun ba idan ba majalisun ka bane sai ka kama bakin ka shiru ko ka tashi ka tafi ka ba wajen ba za ka ba wannan dama ya cutar da iliminka da hankalinka da mutuncinka ba li'annahu qad alima annahu innama yuridu an yadfa'a qawlahu wa yansura madhhabahu domin zaka gane cewa yana so ne kawai ya tunkudo maka zancensa ya goyi bayan madhhabinsa walau atahu bi kulli hujjatin mithliha yajibu an yaqbalaha lam yaqbal zalika wanda zaka gane cewa komin girman hujja da ka kawo mishi ba karba zai ba wa man kana hadha muraduhu lam tu'man fitnatuhu wa lam tuhmad awaqib duk wanda ya zama kokarin shi kawai ya kare ra'ayinsa to wannan ba ba za a ba a amuntu daga fitinar da zai iya jawowa ba kuma ba za a ji dadin karshen al'amari game da shi ba shi sa limamu suyuti yake faɗa a cikin al-maqama din shi yake cewa almunazaratu ala wajhi almughalaba wal mufakhara haram yin jayayya da nufin cin nasara akan juna ko kure juna yace wannan haramun ne yace maqdiyatun lima yastahiqu bihi min Allah almaqt tana hukunta tajawa mutum abinda Allah zai fushi da kai domin zai zama yanzu alfahari kake nema jayayya kake nema musu kake nema ba addini ba zaka dinga farin ciki ne kawai idan ka ci nasara ba hujja ce abin neman ka ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدل mutumin da ya zama wato a cikin maganar da ake tattaunawa shi so yake kawai ya ci nasara sai a ce mishi akhbirni idza kuntu ana hijaziyan wa anta iraqiyan wa bainana mas'ala ba na labari kin ya zama ni mutumin hijaz ne hijaz suna da mazhabin su mazhabin galibi mutanen kasar Madina malikiya wa anta ira wa anta iraqiyan kai kuma iraqi ne wato kuma mazhabin abin nan kenan Hanafiya misali ko ko Hanabila wa bainana mas'alatu tsakanin mu akwai ta mas'ala ala mazhabi ana aqulu innaha halal ni na cewa halas ne a mazhabina wa ala mazhabika an in annaha haramun ko kuma a mazhabinka haramun ce fas'altani almunazarata laka alaiha sai kace mu zo mu tattauna walaysa muraduka fi munazaratika arruju'a an qawlika amma ba wai kana nufin kana so ka gane gaskiya ka bar maganar ka in ka gane ba gaskiya ba ce ba manufarka ba kenan wal haqqu indaka an aqula fi ma fi ha qaulak qauluka so kake kai karshe ni na barna wa mazhabin na binaka wa kana indi ana an aqula wa laysa muradi fi munazarati rujua amma huwa indi ni ma ya zama manufata ba wai zan canza ra'ayi bane manufata kawai ni ma abunawa wa inna muradi an arudda qaulak so nake tun kuɗa magana kai kana so ka tabbatar da maganar ka ni kuma na so in tun kuɗe ta ni yana son tabbatar da magana ta kai kana so ka tunkuɗe ta manufan mu kawai kenan fala wajha li munazaratina babu amfanin wannan tattaunawa kowa ya riga ya gamsu da ra'ayin shi babu wanda yake shirin cewa in ya samu gaskiya a gun ɗayan zai karba babu wanda yake shirin cewa zai iya barin ra'ayinsa to wannan tattaunawa ba ta da wani amfani kamar aure ne idan ya riga ya kai irin deadlock din kowa an kikaka kowa matar da ƴan uwanta mijin da ƴan uwanta kowa bai nufin sulhu to saki kawai shi yafi zaman lafiya to kamar haka ne fal ahsanu bi sukutu abin da yafi kawai shine kowa ya shiru alama ta'rifu min qaulika abin da ka sani na magana kaka fada wa alama a'rifu min qauli ni ma na fada abin da na sani kowa ya tsaya akan maganarsa wa huwa aslamu lana shi yafi mana inda zaka shiga wani masallaci ka tara ana wani wa'azi ko ana wata muhadara ko ana wani tattaunawa ka ji malamin yana faɗan wani abu da ya saba abin da ka sani kuma ya hakikance sai haka ba dole bane sai ka ce bari ka daga hannu ka yi ta'aliki ko ka mishi mudakhala ko lalle sai ka gaya mai cewa wannan abin da yake akai kuskure ne baka ga alamar zai saki wannan abin ba a cikin mutanen shi a cikin jama'a shi sai ka shiru kawai ya fiye maka zaman lafiya wataƙila ka san shi ka san ɗabi'a shi ka san ba mai sauƙin sha'ani ba ne ko kuma baka ma san shi ba in ya zama dole sai ka mishi magana sai ka bari daga baya ku yi magana a gefe ko ta waya ko a wata munasaba daban amma a wurin in kace sai kayi magana fitinar da za ta ka ja a wurin tafi gyaran da za ka yi ƙarshe za ka iya magana ya ce to mun ga irin shi wannan kaza ne da ma a fita da shi ko kuma a dake shi dan agaji su fara haɗa maka jini da majina ba da ana yi haka ba duk mai jawo maka kankan baka sai ka shuru ka kama bakinka sukutu ya fi muku kai da shi wa aqrabu ila al-haqqi alladhi yanbaghi an nasta'milahu فإن قيل وكيف ذلك قيل لأنك تريد أن أخطئ الحق وأنت على الباطل saboda kana so ne ni kuskure gaskiya kai kuma kana kan bata wa ana wala uwaffaqu lisawabi baka so na dace da gaskiya kai abokin jayyata summa tusarru bidhalika wa tabtahij idan ne kuskure na kasa dacewa da daidai sai ka ji dadi yanzu duk ba haka bane tasyidul akhta kana jin daɗin kuskuren ɗan uwanka da tuntuɓan harshensa da zamiyar da ya samu da kuskuren li'irabi da ya samu da kuskuren jawo aya da ya samu ko da ka san cewa fa ɗabi'a ce ko kuskure ne na gazawa ta ɗan adam ka san ya fi ƙarfin wannan abu a ilmance amma kana murna kana yayatawa cewa wane ya kuskure wane ba daidai yake ba wane bai ma iya ba kana farin ciki wai kunu muradi fika kazalika ni ina farin cikin kai kuskure kai ma kana farin ciki da ne kuskure ina yada kurakuranka kana yada nawa ina raddin kurakuranka kana raddin nawa ba daidai muke nema ba gaskiya muke nema ba fa idza kana kazalika fa nahnu qaumu su'in shi in muka zama haka to mutanen banza ne lamnu wa faqlin rashad Allah bai ba mu dacewa da shari'a ba a yadda muke dinnan Allah ka gafarta mana wa kana al-ilmu alaina hujja ilimin mu zai zama mana linzami zuwa wuta wa kana al-jahilu a'zara minna jahili yafi mu samun uzuri a gurin Allah la hawla wala quwwata illa billah jama'a wallahi mu dawo cikin tattaimu wa qala muhammad ibn husayn malan ajri yace wa a'zamu min hadha kullihi abin da yafi wannan duka ban takeici da girman al'amari annahu rubbama ihtajja ahaduhuma bi sunnatin ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala khasmihi fayarudduha alaihi bighairi tamyiz idan aka kai matuƙa wajen jayayya sai ɗaya daga cikin abokan jayayya sai ya faɗi sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗayan ya tunkuɗe ya ce ba za abu ba mu ba ma bin wannan hadisin mu wani muke bi mu shugabannin mu sun ce ba za a aiki da hadisin nan ba ba shine wannan rigima ta dinga faruwa akan maganar qabdu da sadulu din nan ba ai akan maganar ire-iren waɗannan mas'alolin ga hadisi mutum yana gani amma sai ya sha ba idan shi to kai ya ce ba ruwan shi kuma duka bangarorin suna yi da bangaren yan ayi qabdu da bangaren yan ayi sadulu ba wanda bai tunkuɗa hadisi in ya saba wa ra'ayin shi kowa yana yin wannan duk wanda ya saka shi a cikin jayayya ko da yana kan gaskiya ko da a ce an zo inda tahqiq shi ke da gaskiya a jayayya to ƙarshe sai ya tunkuɗa wani dalili wanda da bai kamata ya tunkuɗe shi ko ya tunkuɗa wata magana wanda bai kamata sai ka same shi da tufka da warwara shi ma sai an mishi sai an iya mishi ilzamin to ai kai ma a wuri kaza ka ki aiki da kaza wanda yau kake aiki da shi alal misali yanzu wanda zai nace akan cewa ai yana so ne ya dinga yin rawani saboda sunna ne sunna ta aiki a lokaci guda kuma ya ƙi yin sunna ta ƙabdu kuma ita ma ta aiki ce wanda an ta zo a cikin magana ta zo a cikin aiki ta zo a cikin taƙarir a cikin ibada a cikin ibada sallah wannan kuma ya zo a cikin mu'amala tufafi amma ya nace akan wancan yaƙi wannan sanda zai magana akan rauni sai ce maka yayi sunna annabi ne saboda annabi ya daura sanda za a ce mishi yayi kabri sai ce ba zan yi ba saboda wani malami ya ce ka ai an ce ne sunna annabi ne ce a shi bai sai fasara sunna annabi ba saboda wani malami ya ce a wancan kuma ya fasara da kanshi kun ga tumka da warwaran jama'a wato bai tafiya akan ka'ida guda daya bai tafi akan ka'ida guda daya annabi annabi bai ce a dinga yin rawani ba ya ce sai yayi annabi ya ce kar a ja tufa kasan wan kasan idan sawu ya ce a'a zai ja shi ba komai abin da annabi ya ce kar ayi ya ci gaba da yi abin da annabi bai magana ya ce ayi ba ya ce sai yayi abin da annabi ya ce ayi ya aikata ya ga ana yi ya ce sunna annabawa ne ya ce kuma shi ba zai ba kaga babu ma'auni na ilimi sai tun kuɗe hadisai me ya jawo wannan shine san musu da jayayya kace dole sai kai musu sai kai jayayya kai hatta a lokacin da aboki musun ka yace bazan yi ba kace wallahi sai an yi shine rabon da suka yi suka je aje kaje ka kafa abin nan muqabala ba kace dole sai kai muqabala da mutum ko baya san yi an taba haka jama'a ai ba haka shine san jayayya da san musu addini bai karantar da haka ba sam kullu zalika yaksha an tankasira hujjatu duk wannan mutum yana yi ne wai don tsoron kada a karya hujjarsa kar a ce an ƙure shi kar a ce ya rasa abin fani yana bai so ya zauna lafiya kuma wallahi na taɓa na wannan magana bari maimaita ta cewa duk mutumin da ya cika ko akan gaskiya kake yanka cika kuri da cika baki wala sai Allah ya jarabce ka ilimi bai gaji haka ba dan gidan Nasir Kabara na Abdul na taɓa da wannan magana akan shi cewa wannan mutum ba zai kai labari ba ko akan gaskiya yake saboda kuri da cika baki yayi yawa ya saba wa manhajin ilimi ko aboko ne ka cika wannan kuri wallahi sai sai kaga iyakarka saboda ilimi kogi ne ba a mishi irin wannan takama ka dinga cewa ai ni wallahi ba wanda ya isa duk lakcarorin nan duk ezanci wallahi sai ka ganka da F in kai wasa ka dinga ganin wai kai kafi kowa iyawa kai kafi kowa sanin yadda ake kai kafi kowa zalaka to Allah zai gwada maka iyakanka domin ilimi sifa Allah ce baka tutiya da shi saboda ka duk mutumin da ya zama shi bai so a karar da hujjar shi hatta innahu la'allahu an yaqula li sunnatin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sabita fa yaqulu hadha batil sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya sai mutum ya shafa irin kunshi to kai ce ba za abu ba ba ruwan mu ba za mu bi kaza ba mu ba mu san kaza wannan ma ba abin da za a aiki da shi ne a wannan lokacin ba wa hadha la aqulu bihi ko yace ni ba na fatawa da wannan eh hadisi ne amma mun ba ma bi haka zaka ji suna faɗa bil harf eh mun yadda hadisi ne amma mun ba ma aiki da shi fa yurdu sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'yihi bi ghairi tamyiz sai mutum ya tunkuɗe sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ra'ayinsa ba tare da ya tantance ba duk me ke kai wannan shine san musu da jayayya ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابي فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه wani kuma na iya hujja da magana wani sahabi sai abokin hamayya sai mai mashi da wannan zancen wala yaltafitu ila ma yahta ma yuhtaju alayhi ba ma dai kalli me ake ga masa ba kullu zalika nusratan minhu liqawli ba ma ya so ya ji me hujjarka akan saba mishi saboda shi yana so ne kawai ya zama zancensa ya tabbata yadda yake la yubali an yarudda sunana wal athar kaga mutum bai damu ba yana yi tunkuda hadisai yana yi tunkuda manganin sahabbai ya gina nashi ko na malamin sa ko mun gane jama'a a yayin da zai ce mu ba mu kallidai bane ba ma aiki da da komai sai abin da muka gane amma kuma yanzu wani malami da yake rayu kuma shi kake wata kalidanci duk in ya faɗa ba ka iya tashi akai duk mutumin da ba musaidi bane jama'a ko yaki ko yaso sai ta kalidanci ko yaki ko yaso inda kai ba musaidi bane sai kai ta kalidanci saboda ya ka iya to dole ka ta kalidanci ya rage ko ka ta kalidanci da wanda yake raye wanda kuke rayuwa yanzu malaminka ko abokinka ko sa'anka ko wanda kake so ko kuma ka ta kalidanci da wani na baya abinda ake gudu a ta kalidanci shine ka dinga bin mutumin da bai da hujja to shine abin ki amma dukkaninmu a matsayinmu na ɗalibai ko jahilai ko wanda ba mu kai mu shahidai ba ko mun ki ko mun so muna aiki da maganganun wasu ne a cikin ilimi mutum da ya sai fitar da wuyan shi daga wannan abin zargi shine at-taqlidul a'ma ka miƙa wuya kana bi babu hujja amma at-taqlid wani abu ne lazimi ga mutanen wannan zamanin kasa wannan magana za ta zama garibiya ko amma ka kalla ga waki duk magana da kake ba cewa kake wani ya ce wani ya ce kai ka ce duk abin da ke kantawa magana wani ne to shine takalidanci yayi amma abin da ake zargi shine taqlidul a'ma to kuma shine mutane suke so su dinga yin tunda lazimtawa kaina cewa wani kadai zan bi kuma ko yana da hujja ko bai da hujja sai na bi shi ko akan gaskiya yake ko ba akan gaskiya yake ba sai na bi shi to wannan abin zargi abin zargi ne wannan bata ce amma mutum ya ce ni ba ruwana da magana duk wani malami ni zan gano hujja da kaina to wannan ko baka isa ba ka fita daga salafiyanci kuma kenan dole ka bi maganganun magabata amma bisa hujja me ye hujjar su idan sun yi sabani a gwada hujjojin idan iliminka ya kai ka gwada hujjojin idan iliminka bai kai gwada hujjojin ba dole a nan ma za ka yi takalidi da ilimin wani wajen gwada hujjojin wani malami ne dai zai ce to hujjawa ne mai karfi ce hujjawa ne ba mai karfi ba ce kai ba kai kai wannan ba har yanzu sunanka muqallidi har yanzu sunanka mukallidi baka isa ka ce to ni ni yanzu zan iya gwara hujjar wani da wani bayan ilimin ka bai kai ba dole ka jira waye ya gwara ibnu hajirin ko nawawi ko zahabi ko ibnu taymiya ko ibnu al-qayyim ko uthaymin ko albani ko bin salul fawzan dole ka jira dai waɗannan sune malamai sai sai abin da suka tantance shi za a yi aiki da shi sawa'un na baya ne ko na nan kusa da gwargwadon ka'idoji na ilimi sanannu to a lokacin da mutum zai zama shi kawai yana bin ra'ayin wani ne babu babu ma'aunin ilimi ya rufe idan shi ya sha makance kanshi daga gaskiya to wannan bata zai wannan shine at-taqlidul madmum abin abin abin zargi ibnu hazm shine kawai ya kawo da'awar cewa taqlidi bata ne to wannan maga tashi ita ma bata ce domin ba za ta yi ba a aikace lazimin haka shine dole kowa ya zama malami mujtahidi dole kowa ya zama lazimin haka dole kowa ya zama malami mujtahidi kuma wannan abu ne da ba zai yi ba ala ma fi waqi'il amri ba zai yi ba yes saboda dole a cikin harkar ilimi tun daga zamanin sahabbai wasu na jingina da wasu a cikin su akwai malamai mujtahidai akwai kuma waɗanda suke saura ne su sauran mutane ne suna jingina da iliminsu da ka sahabbai suna tambayar junansu junansu na ba junansu amsoshi suna ba su fatawa kuma suna aiki da ita amma bisa dalili da hasken ilimi to haka na bayansu ma to kuma haka zamani na tsawo abin yana ƙara tsukewa yana ƙara tsukewa har a zo hatta la ya buƙa alimun har za a zo a waye gari babu malami kuma har a lokacin mutane za su ci gaba da tambaya kaga suna ta kalidanci kenan har a yanzu idan babu malami annabi ya ce mutane za su dai tambaya sai jahili ya ba su amsa ya bata ya batar da su lazima haka shine ba za a gushe ba mutane suna ta kalidanci da malamai har san da babu malamai na kwarai saboda farko tukuna ya kamata mutane su fahimci ma meye concept na takalidi kafin su fara zarginsa ko su fara yabansa to amma saboda mutanen ba san usulul fiqh ba mafi yawan masu shiga wannan rigingimin ba san usulul fiqh ba sai suke shiga da wannan baibai din da mai zargin ta kalidancin da mai yaban shi zaka ga duka suna yi ne a bisa rashin ka'idar ilimi wato wanda yake zargin ya ce ta kalidanci duka kaza ne da wanda yake yabo ya ce dole mu zama muqallidai duka zaka ga ba ma'auni na ilimi suke aunawa da shi wanda ya koma ajin usul fiqh zai gane mai aiki nufi Allah ya kyauta malin ya ci gaba da cewa wa minhum man yahtadu qala muhammad ibn husayn min sifatil jahil jadal ya daga cikin sifofin jahili shine musu jayayya wal mira wal mugalaba na'udhu billahi mimman hadha muradu muna neman Allah ya tsare mu daga wanda manufarsa shine musu da jayayya wa min sifatil alimil aqil daga cikin siffan malami mai hankali da ya san mutuncin kansa da mutuncin iliminsa almunasahatu fi munazarati yayi wato nasiha a cikin tattaunawarsa shine ya nemi abin da yake shine alkhairi kenan wa talabul fa'idati li nafsihi wa li ghairi kuma ya zama kullun yana neman abin da zai amfane shi da wanda zai amfani waninsa wannan muhimmi ne sosai game da aika harkar ilimi menene zai mun amfani a ilmance a rayuwata abin nan alaƙata da Allah alaƙata da mutane me zai gyara mana akhlaq ina me zai alkinta imani na me in nayi zan samu lada me mutane za su amfana da gani idan wannan shine manufarka kassarallahu fil ulama'i mislu hala mislu hala ce Allah ka sa a samu yawaitan irin waɗannan malaman a cikin malamanmu wa nafa'ahu bil ilmi wa zayyanahu bil hilmi ya Allah ka amfanar da malamanmu da ilimin su kuma ka sa musu kwalliya ta haƙuri da dattaku ka ji wannan jama'a sai ka kamar a zamanin da yake wannan magana kamar kamar a yanzu yake rayuwa yake wannan abin nan amma kawai ka'ida ce ta ma ashbahal layli bil bariha kullun zamanna suna kama da junansu wa tilka ayyamu dawla bin nas ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق كيف يجري bayani akan wato ɗabi'un wannan malami a cikin zamantakewa da sauran mutane da makwabta da abokai da ɗalibai da jahilai da masu zuwa masallacin shi sallah da waɗanda ma suke jayayya da shi da ƴan anguwarsu da ƙabilarsu da sauran waɗanda yake rayuwa a cikin su ya ya kamata ka rayu da su qala muhammad bin husayn man kana sifatuhu fi ilmihi ma taqaddama zakarna lahu min akhlaqihi wallahu alam an ya'mana sharrahu man khalaqahu mutumin da ya zama siffofin da aka ambata sun tabbata a gare shi siffofin ilimi na can baya din yace to ana fatan ya zama duk wanda ya cuɗanya da kai ya aminta daga duk wani sharri naka kowa yana da sharri annabi yana faɗa cikin addu'a shi wa na'uzu billahi min shururi anfusina haka babu mutumin da bai da wani nasibi na rashin kirki ko na rashin daraja ko na rashin mutunci ko na wata mummunar ɗabi'a shine wannan shururi anfusina din to amma ya zama ka kiyaye mutane daga dosana musu sharrinka sharrinka na gulma ko na ƙarya ko na rowa ko na taurin bashi ko na mummunan hali ko na hassada kai kokari ka tare shi kai ya shafi mutane wa ya'mala khairahu min sahibihi kuma kai burin alkhairin kai ya kai ga mutanen da suke rayuwa da kai la tu'akhid bil atharat karka dinga kama mutane da tuntuɓinsu su a ji magana ku tuntube da mutum zai yi a harshe ko a magana ko a aiki ko wata zaniya ko wani kuskure kar ya zama kai ba ka ɗaga ƙafa ba ka sassauci ba ka da mutunci ba ka da haƙuri kuma haka na tutiya da shi kuma a ce malami ne ko ɗalibin ilimi ko mai wa'azi yanzu wani mutum wani in ka taɓa mishi mota ka buga mishi mota ka fasa mai danja to bilalabi sai an ji ku a daka garna babu wanda ya sai ba shi hakuri wallahi sai an biya shi ya dinga zage zage kenan a ci haba ustazu har da ku ya ce malam ku kyale ni kawai ya san kuɗin wannan danja ba zai ba zai taɓa hakuri ba sai an sai an kira yan sanda kaga wannan to shine al-akhdhu bil atharat haka wani in ya makwabtaka da kai idan bola yara suka zubar a kusa da gidan shi to bala'i ya zo ko kuma yara masu buga kwallo akan titi su wurga mai kwallo cikin gida dan irin wannan abubuwa waɗanda ƴan kurakurai ne da ba a rasa su ko ina to dole ka zama kana da haƙuri a zakankanin mutane game da waɗannan musamman idan kana da tunanin za ka iya zama jagora a cikinsu dole sai ya zama da haƙuri da juriya da sanin ya kamata wala yushi'u dhunuba min ghairi malami mutumin kirki bai zama ɗan gulma mai yaya ta zunuban mutane ni da yawan majalisi ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai jama'a duniya ta lalace kai ai wallahi in kuka ji irin labaran da mata suke gaya mana na iskancin da suke la haula wala quwwata illa billah ai ran nan ma wata ta ce kaza ai wanta da kake ganin tana wucewa ai kaza ce to kuma tun ana yi a majalisa har a zo da shi cikin masallaci har akan mambari har a cikin huduba kuna lura da cewa jama'a yanzu wannan ya zama kuma shine ingredients na wa'azi bayan Allah cewa yayi ayi wa'azi fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da alqur'ani ga mai jin tsoron gamuwa da Allah tsoron azaba Allah qul inna ma unzirukum bil wahyi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi da qur'ani da sunna ake yin wa'azi amma yanzu an kuma wa'azi da kissa irin abinda aka ce Imam Malik wasu sun taho tun daga andalus sun zo madina suka ga wani ya miƙe zai yi kisa kawai suka ga yara sun fara jifan shi manya kuma kowa ya fita daga masallacin sai suka yi kamar imam mali suka ce mun ga wani abun mamaki a garin nan daga isowar mu wani zai wa'azi amma mun gaji ban shi ake amma maliku ya ce mu hakan muke a nan garin in dai mutum ba qur'ani da hadisi zai zama ba a sauraron shi to amma yanzu malamai da masu wa'azi da dama sun zame daga wannan asalin sai mutum ya zauna awa ɗaya zai yi wa'azi bai ja aya ko hadisi ba in ka ɗauke innal hamdalillahi da wannan ayoyin ba zai ƙara jan aya ba duka labarai ne kawai wannan kissa kenan wasu ma ba su inganta ba wasu ma bai san a inda aka yi su ba ya ta rantsuwa da Allah a kansu kuma mu kuma jahilai mun fi son jin wannan mun fi son mu ji wannan ya fi armashi nan da nan za a ci gaba da sharing ɗin shi ana status da shi shi ne kaga abu har ya tsallaka ya kai kan mata yanzu mata masu wa'azi sun yi yawa a gari kuma dai wannan abin suke wannan tabara kawai suke wannan ya tabbatar maka da ka'ida shari'a cewa mace ba ta iya shugabanci domin wa'azi da karantarwa ma shugabanci domin ulul amri minkum a cikin sa akwai malamai shugabanni da malamai aka ce haka fasara yake kanta ibnu kathirin to mace ta zauna awa guda wai za ta yi wa'azi amma kawai shashanci take ga mutane da tabara da rashin kunya take koya a yayin mutane wai da sunan wai za a yi bikin aure ko karatun mata abinda ba a taba jin labarin mutanen kirki sun faɗe shi ba ishi za ta fara sai ta siffanta duk abinda ake a ɗakin aure ita dan ƙaniya ta shekara talatin baya da ta yi aure abinda aka gaya mata kenan ta zama haka iyayenmu da kakanninmu da aka da suke ma ƴaƴa faɗa in za a musu aure cewa ake kawai ki haƙuri ki bi miji shikenan faɗa kuma auren su ya albarka shi duk suka haife mu da albarkanmu amma yanzu kawai jama'a an canza alƙalin rayuwa gaba ɗaya kuma ga su waɗannan mata masu wa'azi sun cika gari kuma a ta celebrated ɗinsu duk wannan jama'a wallahi tallahi talbisi ne na shaidan ni wannan abin na yi wannan mulhabar cewa wannan ya tabbatar da da gaske mace ba ta iya shugabanci ba hatta wa'azi mace ba za ta iya yadda ake so ba za ta iya karantawa a aji za ta iya karantawa a gidanta za ta iya karantawa a islamiyya amma a ce ta fito public tana wa'azi to irin wannan kurakuran za a yi ta samu in ba wadda Allah ya tsare ko kuma da gaske tana da ilimi na gaskiya ba a cikinsu duka dole ka yaba wa wannan mata a gidan malam Jafar Zainab amma wallahi duka sauran sai dai Allah kawai za ka ga kawai shashanci kawai suke da ɓata mutane lokaci to mata na yi maza ma na yi maza ma suna yin irin wannan shirman da shashancin mutum ya zauna ya ta surutu ya ta labari labarin wasu labaran ƙanzan kurege gara'ib gara'ib ga sunan da sunan wa'azi sannan labaran ɓarna wanda garin faɗinsu a nan kake koya wani aikata su labaran zunubai irin abinda Allah yake cewa la yuhibbullahu jahra bisu'i min alqawli illa man zulim man zulima shine zaka kai wa alƙali zaka kai ƙara shine kawai zaka je ka faɗi mummunan magana malam yace wala yaqta'u bil ballagat kar kuma ya yanke hukunci da an ce ka ce shine ballagat wata majhuliya kawai ta bugo maka waya tana kuka ko ta maka voice note ko wani majhuli wanda baka san shi ba ya maka text message ya ce maka ai an yi kaza a wuri kaza wani mutum dan dan shi ya yi ma'amar ya shi ciki an yi kaza an yi kaza irin wannan muna na maganganun ko kuma ka zo ka ce la ilaha illallah jama'a kun ji abin da ke faruwa a Lagos ai yanzu bala'i ya kai bala'i duk Kano ta lalace al'ummar Zaria yanzu ba sabon Allah ka faɗi wannan magana ballagat ne kawai in aka aka tirce ka aka ce ka zo ka nuna ina ne abin ya faru ba kai saka wannan wallahi da ma wannan abu akwai takeici ba dan kankani ba wala yafshi sirra kuma baya tona asiri malamin kwari bai tona asiri a waɗannan asirorin da ƴan matan nan suke ga maka da zawarawa da masu tambaya suna baka ne confidential da malami mai fatawa mai wa'azi da alƙali da ɗan sanda da likita da duk wani wanda mutane suke zuwa su consultant ɗinsa su sirranta mishi sirrorin rayuwarsu da matsalolinsu a bisa ƙa'ida aikin shi da professionalism wannan maganu duka sai dai ya mutu da su a cikinsa ba zai faɗi su sai in maslaha ta ƙure kama mutane su gama baka labarin duk matsalolinsu da iyalansu matsalolinsu da ‘yan uwansu da iyayensu matsalolinsu da kaninsu da ubangijinsu suna neman hanyar tuba suna neman hanyar da za su samu salama sai kuma ka zo kawai ka fara ce ai wata ma ta ce ta buɗe bakin gawa ta saka laya ai a kwantagora an taɓa samun wata mata da ta yi mijinta kaza ai a ilela kaza ya faru wata rana mun je wa'azi a damaturu wani mutum ya ce kaza haɓa jama'a duk wannan baya cikin baya cikin ƙa'idar addini daga cikin muhimman babuka a ulumul qur'an kaje ka bincika akwai al-mubhamat sai qur'ani ya saya abubuwa da yawa bai fadan suna sai dai fadi siffa hikimomin da suke ciki ai mun yi magana a cikin ulumul qur'an ko sai in ya zama dole ake fadan suna ko kuma ya riga ya zama alami abu ko kuma abin alkhairi ne ko hukunci ne wanda ya takaici a iyanan akwai kaidojin da yawa amma muku duk ba ma damuwa da wannan sai mai ta ifsha sirri gashi nan dai abin da babu dai babu dai dadi ina ganin bari mu bashi haka mun dawo zamu tashi daga farkon wannan gaba zamu sake mata zamu sake mata abin nan daga farko zikru akhlaqi hadha alalim wa mu'asharati lima asharahu kai tsaye daga farkon zamu sake tashi insha Allah Allah ubangiji ya kyauta Allah ya gafarta mana zanubanmu Allah kuma ya iya mana kurakuranmu da laifukanmu ya Allah ka kauda kai akan su Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka ji kan malamanmu da iyayenmu da sauran wato mutanen kirki cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi gaba kida muna ƙara mika ta'aziyya ga malam Abdurrazak ya haifan wanda mahaifishi ta rasu jiya an mata jana'iza a gwagwalada a can Abuja ubangiji Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta Allah ya rike mata bayanta da ita da sauran dukkanin musulmai da suka riga yamu ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya sama mu cika da imani وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله